نبار لين سلمان حين حان الوفاء كان يلاقنا فأوتق لما إن عمل نخيله الأقناء أولا تنظرون سلمان لما أن أغتم من ذكره من ذكره ورواه وأزال بلمسها كل داء أكبرته وأطبته وإساء ويل مر بها ويرمد فارتها ما لم تر الزرقاء وعاد على قتالة عين فهي حتى وماته النجلاء وبلطم التراب من قدم الله أنت حياء من مسها الصبواء موضع الأخمس الذي منه للقلب إذا مبدئي أتت ضبطاء هذه المسجد الحرام بممشاها ولم ينسى حظه إيلياء وغما إذ غما بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء دم يفل وغال تكسب طيبا ما أراقا من الدم الشهداء فيقض بالمهراب والهرب كم دار عليها بطاعة أرهاء albarkar maulududa ba sai an tsaya an yi ta bayani ba duk kuna jin shi kuma kuna bayani wajen maulududa kadro bai zatin min lugarin gwargwajen kwan zinari zinari daidai girman kwan kaza ikon Allah wawfa shi ya biya daina salmana bashin salmanu an kawo manzan Allah hadiya sai ce aje a auna aje a yi ta a auna a biya ma salmanu bashin da aka azo mana haraji kasan dama da binon da aka ce sai an dasa sai ya yi ɗiya kuma sai ya kai ɗiyan sanda ya zama ɗa wannan bai ce aje a yi gina kowa ya kamin aje a kamin irin da biyu aje a kamin irin da biyu ina suke son yahudawa suke son a yi masu suka musu aje a yi min gina manzo Allah ya ce a yi gina ni zan sa ni zan dasa da kaina manzo Allah ya je ya sa ya gama ya ce baɗi za a yi biɗiyan da biyu a kai musu ka zama ɗa suka ce to ai akwai kuɗi miliyoyin da za a bayar sai ka shan kawo manzan Allah zinari ya ce aje a auna nauyi ne in an ka auna nauyin shi to zai biya duk bashi wanda hankali bai ɗauka wani ya biya daina salman bashin salmanul farisi kuna da tarihi ne hina lokacin da alwafa'u hina alwafa'u lokacin da biyan wannan kuɗi hana lokaci ya waje ba kane yur'aƙin nan da ana kiran shi tsintsabawa fa'autuka an yanta shi lamma lokacin da al'akana umin na hilihi dunjan da binu aina at ya kawo ɗaya afala ta zuru na salman da Allah ba za ku karɓi hanzarin salmanul farisi ba lamma lokacin da al'urawa'u zazzabi jazba aratu an aratu ta bijiro mai min zikirki da jan ambaci manzon Allah shi yana saman da binu sai ga wani ɗan gulma ya zo wajen bai hude mai gidan salmanu ashe salmanu na can sai su haka yasa a mutanen madinan nan mutanen garin nan mahaukata ne irin mutum ne bako daga makka ya zo wa'ana na an yayyabe shi wa'anda bai karshen zamani juna hauka ana annabin karshen zamani ba cikin yahudawa ba salmanu sai kashe kunne to ai shi da ma neman annabin karshen zamani yasa har ya koma bawa in yace shi ba bawa ba kashe shi za haka sai da shi madina can sai jalba ta kama sai makirkata daga sama tuyi sai faɗo sai inna lillahi inna lillahi kamar in mu ne inna lillahi to kaddara sai ce mai gidan mai gidan hira mai huka yi cikin kafa mutane muna manya na magana ka zo ka ce ya ce bako ne bakon ina yake bakon ina yake bakon ina yake dama duk ya ji saba'in da yake dama iyaka shi abinda salmanu ke nema manzo Allah yake nema to gashi inda yake aiki ya ji labari daga nan dai ya kama kamar farfadiya da yamma ta yi dama akwai abin da ake bashi na dunjan da bino abin da ake bashi na dunjan da binon nan sai ya samu sai ya samu mai kyau sai bincika ina bakon nan ya zo sai je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da je manzo Allah na zaune cikin sahabbai sai kama kallo ya kama kallo yana kallon fuskar manzo Allah ce eh eh shi shi to kaga shi ne shi ne akwai gogonta saura ko eh shi ne cikin ne kawai ba lalle shi ne sai taso ma wajen yana taso ma wajen sai ya faɗi sai duka sai aje dunjan da biyu kaga haka zai dawo kan dunjan da biyu kawai sai kama yawon bayan annabi ya je ya dawo sai maza Allah sai ya haka sai sassaɓi mayahi sassabe kamar wai zagi yake ji salmanu na kallo shi ke nan sai manzo Allah ya haka sai salmanu ya zo ya zauna sai ce ka lakana mu musulunci to shi da aka tambaye salmanu kai ya haka sai ce ai ina ganin huskar shi ba huskar makareci ba ne ya ce ban neman ya ce wajhuhu ka fa shahidan shi manzo Allah in ka gan shi ba ka iya neman komi yau to me ne da kake zagaye ya ce i ka san zuciya ba ta da kashi ka in koma kuma ka ce kai ila dai ta cije ne mai mutunci kai to shine sai ina neman hatimin annabta to wani abu wani abu ahad ya ce ai annabin karshen zamani yana da tambo nan ko wani tambo da ya warke tsokar nama ta taso tsokar nama tana da rubutu to shine na gani ta ce kun gana faɗi ma hannu tsoce ta to wannan bayanin da wa azalat hannuwan manzan Allah ta gusar da kulla da'in dukkan cuta bilamsi ha da shafarta batun cutar da likitoci ƙanana kenan wai sa'u da manyan likitoci aka baratu sun girmama cutar sun ce ba ta da magani amma hannun manzan Allah ya yi maganinta wa akwai idanu marrabiha wanda hannun manzan Allah ta shuɗe kan idanun waye rumdun tana bacci ciye ido fa kaga sai na adil ya isa la utiyanna rayi ta gadan rajulun yuhibbu Allah yuhibbu yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah gobe zan ba da tuta ga mutunan da ke son Allah Allah na so ne sai na umar ya ce ban taba fatan wani matsayi ba irin Allah ya sa ni ne gari ya waye manzo Allah ya duba ya duba sai ce na aluna bi tsaka yana ce ido ne na ciwo sun cabe ce a zo da shi haka zo da shi manzo Allah kawai ya tofi ya sha hannun shi haka kawai sai shaha waye rumdu fa'arata sai ta gwada malam tara zarka fa'arata sai ta kama ta kama kallo ta zamo mai kallo ta zamo mai gani ma ganin da azzarqa'u zarqa'ul yamama lamtara bata gani ba masu adab sun karanta zarka yamama tana kallon tafiyar mil takwas ma wa adat hannuwa manzan Allah ta taba maida ainan idanu ala katada na katada shi katada su ka shi an ga sai idanu shi ya zazzalo sai ga sai ga kirji ne sai tallabo shi ya rugo ya ce ya rasulullahi ka san ni mutum ne mai son mata kuma ka san matata nakan shafa kwalli in ta kwalliya ni ma in kwalliya ce dubanni to ba ido katada me kake so ce kamar min da ido na ce wai wai katada ido ya ce manzo Allah ce ba ni idon annabi ya tallabo shi sai tallabo shi yace bismillah wa ala barakatillah sai sha sai kenan an gama an gama an gama tiyata fa ya hatta mamati har har katada ya rasu annajla wannan ido mai yalwa ce annajila'u mai gani ce in wannan wadda bata waɗe ba ta yi ciwo ai kasa aka yi ciwo ido to ita wannan ko ciwo ido ba su sake ba hayar su wa bi rasmi tu'al ya ce dai ta hukassa ne bi ru'yati waje ya sake dawowa au ina ma a ce manzan Allah ya keɓance ne bi rasmi turabi da tsutsar turɗa subhanallah min ƙadamin ba wai ya tsoci ƙahon manzan Allah ba zuwa ni nan ina ma a ce manzan Allah ya girmama ni bilathimit turabi in tsoci turɗa min ƙadamin ta ƙawahun da yake asafuwa'u far dutsi dutsi irin na kwatankwashi lanar ta lwaye ta yi taushi min basiha saboda ƙafan manzan Allah ta shafe ta haya'an saboda sunan manzan Allah ina ma a ce ƙafan nan ta annabi wadda in ya taka dutsi a ga sawu ne to kafan nan da ta wuce ina ma in ga wannan turɗar in tsoci wannan turɗa in turmuza hanci na cikinta in ta turmuza cikin turɗar kabarin a turɗar takalmin manzan Allah kafan manzan Allah ina nufi maudi'ul akhmusi huwa maudi'ul akhmusi shine matakar madan farin nan wanga wanda ya faɗa shine akhmusu shine matakar maɗanfarin tafi shine cikin tafi alladi wannan da min hulir kalbi zuciyata ta samu bida'u shimfiɗa mai taushi idan marja'i idan shimfiɗa ta ta kwanciya a ƙadda ta yi kaushi almasjidul haram masallacin makka haziya ita kan ta rabanta bi mamshaha manzo Allah biya taka ita makka in ka je ka'aba to nan makka ai in kana son ka inda manzo Allah ya taka to da ka je makka manzo Allah biya taka Iliya'u masallacin Baitul Maqdis Allah ya kwato mana shi Allah ya dammara Isra'ila walam yansa shi ma bai manci hazahu na sharabo ba daren Isra'i subhanallazi asra bi abdi laylan min al-layl masjid al-aqsa kai wannan masallacin Makka da Baitul Maqdis sun more manzo Allah ya taka su shi yasa shehu ke cewa wa hasbi ara shay'an ra'ahu Muhammadu wa anzilu ardan kana fiha wa dhaihi ni abin da yasa nake zuwa makka waton ya ishe ni in naje in ga abin da annabi ya taba gani to amma abin ban tsoro yanzu in kaje masallacin annabi annabi bai taba gani shi ba ba da gina shi wanda ake kari yanzu abdalla ya kaddamar da shi wannan kuma suna ci gaba da yi in kaje ka'aba masallacin nan fahad ya gina ta wannan sarki abdalla kuma ya kara yalwata wannan to amma har yanzu akwai abin da manzo Allah ya gani dutsen uhudu da ka je uhudu haɗa ido da uhudu to shi wannan uhudu annabi ya haɗa ido da shi to shi wace ya isan a rashe an ra'ahu muhammadu yanzu wannan dutse annabi ya taɓa ganin shi a ya sha ganin shi alhamdulillah wa anzilu ardan ko ma in sauka ƙasa kana fiha ya isan madina sai in ce nan manzon Allah ya rayu ya ce wa zahirin wannan abu yana mini daɗi haka nake jin daɗi shi da kasan daɗin alewar madara ga yaro warimat ƙahon manzan Allah fa ta kumbura ta yi kumburi waton ta yi ciwo har ta fara mijiriya har warimat sai ta yi kumburi bayan kumburi har ta fashe ba shi bane ɗahadu ana bayani ma an zalla ya ce izra ma bi ha zuluman laili sadda ya je hiduhun dare da ita sallar daga cikin dare da manzo Allah ya kama jihar duhun dare da kahoshi to sai har ta kumburi khawfuhu dama tsoron manzon Allah war raja'u da kaunan manzon Allah fata shi ila Allah ga Allah annabi bai tsoron kowa sai Allah annabi bai fata komi ga kowa sai Allah jamiyar wannan kafa ta taba yin jini filwaga a filin yaki ranar uhudu ai ka san tsakanin suka da sara sai da aka lissafa saba'in tsakanin suka wadda ta kai ga annabi ana za a aiko kibiya ciwu sai wani sahabi ya kara sai ta halibai sai waɗe mutu wani kuma zai cabe wani ya cabewa wani zai cabe haka suke wani zai zo da kara manzon Allah wani kuma in ya zo gaba ɗaya zai riya annabi dama shi sarkin yaƙi ne bai yaƙi ba nan bane sa'adun abi waqas da ya kara manzan Allah ya yi tsaye ina ganin dogo ne mai karfi tun da ba gan shi ba sai mu suranta ga wani balarabe nan dogo mai jiki sai Allah ya bashi sa'a ya iya kibiya da ya kama saki kuma duk kibiyar da ya saki sai ta kashe kafiri cuyi cuyi cuyi abin ya burge manzan Allah annabi ya ce yar me ya sa'ad fidaka biyo ummi yawwa sa'adu yawwa sa'adu ita sakan masa kibau shi da aka samu annabi yamma wani ce da uwata da ubana su fanshe ka idan kana tsaye zan yadda a kashe uwata da ubana kai kuma ka tsira ya kai sa'adu ita sakin kibau ga makiya Allah addinin musulunci ya kuka haka ne ka so sa'adu irmiya sa'ad fidaka abi wa ummi irmiya sa'ad fidaka abi wa ummi duk irin wannan amma sai da gumaguman kafirai wani da ya bugo mashi ko kibiya ko takobi ya fasa sai da ya fasa haƙoran manzan Allah. Kwalkwalin shi hular kwano sai da wani ya zo ya dinga bugunta sai da abin ya shiga. Kai, da aka zo ana ebe kibiya akwai wanda sai da ya sa haƙorin shi yana fisge manzan Allah. Sai da aka samu tsakanin sara da suka saba'in. Da aka takalmin manzan Allah damiyar sai da ta cika da jini. wannan banda na can sakifa ma na sakifa wannan wajen yakin ma damiyar wannan kafafa ta yi jini filwa ga filin yaƙi amma abin da ya sawa ba abin ta tausai wani duk sai baɗi ba dan ita ma ta samu turare dan duk wanda aka sakan ma kibiya ko ma shi yayi rauni filin yaƙi to zai zo ranar kiyama wannan jinin to zai zo yadda ka san almiski yana ɗiga kamikin ya wanke ko to za a ga almiski na tsayaya dole ga almiski na mai tsayaya shahidi ne filin yaƙi to shine saboda falalar Allah sai manzo Allah ya ce shi ma almajiri mai rubutun allo shi yasa makaranta allo to tawadan nan matsayin ruwan shahidai ne matsayin jinin shahidai ne duk wanda tawada kana rubutu ta taba ka to matsayin jinin shahidai ne ranar kiyama in ka ga almiski na daga ko dai wajen yaƙi a kashe ko almajiri ne da ya rubutu da tawada da alƙalami to dan ne kaba manzo Allah ta yi jini filwaga a filin yaƙi da tuksiba diban don ta don ta samu turare ma ta samu irin abin da a shuhada shahidai a raƙar ta zubar min da jini wannan hukafa faye kudubul mihrabi ita ce shugaba a dukkan mihrabi duk wanda ya tsaya mihrabin masallaci ya yi sallah to wannan kafa ita a ciya man shi ita a shugaba kudubul mihrab to amma abin suka ce mu kudubu sai yan kauye sun ka sani katon duci wanda ake nika babban duci wanda za a aza kayan markaɗe sama ne in an ka aza kayan markaɗe daga nan sai a samu ƙarami wanda za a dinga lokacin ba injin nika shi kuma wace raha ana murzawa ana murzawa in za a yi abinci ga babban duci sai a kawo kayan miya ko abin da ake son a sa sai aza sai ana murzawa wanda bai sani ba kuma kila ya san na kwalli dan ƙaramin nan shi ka ƙarhe ne to wancan dai shi ma kudubu ne wannan ƙarhen shi kuma da ake darje ake darza kwalli kaga raha kenan to shi kawon manzan Allah waye qudbul mihraji duk wani mai sallah kawon shi to saman saman wannan kawon manzan Allah yake sauka shi kawon manzan Allah duk kawahu to saman shi za su sauka duk kawon da ba su sauka ba saman kawon manzan Allah to ba su sauka saman wannan dukin ba ita ce shugaba a wajen sallah kawon manzan Allah ita ce shugaba a wajen sallah wal harbi kuma ita ce shugaba a wajen yaki duk wanda ya tsaya wajen yaki to kafan manzan Allah ce gaba kam da yawa arha'u dan aya dan aya shi wannan na sama wanda ake murzawa dan aya darat alaiha ta yawata saman kudubu din nan babban dutsen nan fitsa a cikin bin Allah